اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka da aka fi sani da masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala a nan rumfon bari domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a majalisinmu mai taken raddi akan shubuhin makiya addini game da alkur'ani yau muna goma sha biyar ga watan jumadal akhira hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miliyariya 2025 shidda ga watan sha biyu wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha ɗai ko sha biyu a cikin suratul bakara idan ba a manta ba mun tsaya a aya ta 91 za mu tashi a aya ta 92 walakad ja'akum musa bil bayyinat na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العلم من بعده وأنتم صالمون jazakumullahu khairan har yanzu dai Allah madaukakin sarki yana ci gaba da jan kunnan mu da fadakar da mu game da halaye na Yahudawa ba dan komai ba sai dan ya zamanto gani ga wani ya dashi wani tsoron Allah a gare mu dan ya zamanto ijina a gare mu dan kada mu bi hanyar su mu tabe kamar yadda suka tabe Allah madaukakin sarki ya ce walaqad ja'akum Musa bil bayyinati kuma hakika annabi Musa ya zo muku da albayyinat malamai sun fasara albayyinat anan ai da almu'jizat annabi Isa ya zo muku da mu'jizozi gagarbado addallatu ala izami qudratillah mu'jizozi wanda suke nuna iko da karfin mulki na Allah madaukakin sarki thumma takhassumul ijla sannan sai kuka riki dan maraki ay thumma takhastumul ijla ilahan sai kuka riki dan maraki min ba'dihi a bayansa ma'ana bayan ya tafi ganawa da Allah madaukakin sarki wa antum zalimun alhali kuma kuna azzalumai wannan ayar Allah madaukakin sarki yana nuna mun ne daga cikin ta'addancin Yahudawa wanda suka yi da ya kamata a ce mun nisance sa shine bayan Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu ƙudurarsa ya musu ni'ima ta tsiratar da su daga maƙiyinsu fir'auna bayan kuma Allah ya nuna musu alamomi wanda suke nuna samuwarsa na jin maganarsa da suka yi na kuma wasu bala'o'i da ya sabko kuma aka roƙe shi kuma ya ɗauke shi su ne ake cema al-mu'jizat kawai misali irin jarabtawa da Allah ya ma mutanen fir'auna don su yi imani na kwaɗi da suka yawaita a cikin gari da kuma shini da ruwa gaba ɗaya suka kasance shini da sauransu irin mu'jizoji wanda suke na mamaki wanda ba wanda ya isa wannan in ba Allah ba ruwa kana gani wanda suke teku ne ruwa horare amma lokaci guda su koma shini ka aje abinci a cikin kwano kana budawa sai kaga kwaɗi cike a cikinsa wannan duka mu'jizoji ne da Allah madaukakin sarki ya nuna ga annabi Isa alaihi annabi Musa shi kansa yana da sanda wadda zai aje ta koma maciji da sauransu wannan duka abubuwa ne wanda suke mai hankali idan ya gansu za su nusar da shi za su wa'azantar da shi za su nuna masa girma da iko na Allah madaukakin sarki amma to su wa'annan abubuwan gaba ɗai bayan sun bayyana a gare su sai suka kuma butulce ma Allah ta hanyar rikon dan maraki a matsayin abun bauta shi yasa Allah ya siffanta su da zalunci domin la zulma akbaru min min shirk babu zaluncin da ya kai shirka malami Allah ya ci a gaba
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم
jazakumullahu khairan har yanzu kuma Allah yake cewa wa id akhadna mithaqakum kuma a yayin da muka rike alkawari da ku wa rafa'na fawqakum at-tura kuma muka daukaka a saman kanku at-tur dutsen tur khudhu ma atainakum bi quwwa muka ce ku riki abinda muka ba ku da ƙarfi wasma'u kuma ku ji qalu sai suka ce sami'na mun shi wa asaina amma mun saba wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim kuma aka soyar musu a cikin zukatansu son bautar dan maraki dan saboda kafircin su qul Allah ya ce ka ce bi sama ya'murukum bihi imanukum sir da Allah wadai da abinda imanin ku yake umurtar ku da shi in kuntum mu'minin kun kasance mu'minai a wannan ayar Allah madaukakin sarki har yanzu yana ba mu labarin wani abu da ya faru da mutanen banu isra'ila yahudawa shine da annabi musa alaihi salam ya zo musu da littafi na attaura sai suka ce ba za su yarda da wannan littafin ba suka fara izgidi ga annabi musa alaihi salatu wassalam to a wannan lokacin sai Allah madaukakin sarki ya ja kunnuwansu har ya kai gama Allah madaukakin sarki ya sa mala'ika ya ɗauki dutse na tur wanda yake babban dutse ne wanda har yanzu yana nan wanda a kan shi ne Allah madaukakin sarki ya gana da annabi Musa alaihi salam aka ɗauki dutsen nan sama aka ɗora shi a samansu suna kallo aka ce khudhu ma atainakum biquwa ku riki abin da muka baku da ƙarfi ku yarda da wannan littafin ko kun musako muku da wannan dutsen a wannan lokacin suka mai yake da suna saduda suka ce sami'na sami'na mun ji mun ji za mu yi biyayya za mu yi biyayya dama 'yan magana suka ce in kaji na kiya samun dama ne can da suka ce sun kiya don ba su ga wata azaba wace ko amma yanzu suka ga azaba sai suka ce sun ji sami'na mun ji za mu yi biyayya ana gane da kyau ko wasu ma'uku shi qalu sami'na sai suka ce sun shi qalu sami'na bi afwahihim lakin wa asaina bi a'malihim anan ba wai kai sai suka ce mun shi ba kuma mun kiya malamai suka ce ba haka ake ni ba lokacin da aka daga dutse akan sai suka ce mun ji za mu yi biyayya amma da baki kawai da aka mai da dutsen sai suka koma akan abin da suka suke yi suka ki imani da littafin suna saba ma abin da littafin ya zo da shi to shine ma'anan wa asaina ai wa asau bi af'alihim amma da a ce sun ce mun kiya mun ji kuma mun kiya to da wannan tabbas dutsen ya za a yi da shi ya za a yi da shi sako shi za a yi sako mishi za a yi da yanzu ta wasu ake ba tasu ba kina wannan shi ke nuna ashe wa asaina kin ba da baki suka faɗi ba sun yi ne a aikace ana gane da kyau ko kina shi ne ma'anan qalu sami'na suka ce mun ji wa asaina amma mun saba mana a cikin zukatansu sun kudurta ba za su yi aiki da wannan da wannan abun ba wannan me yake nuna muna kangaranci irin na yahudawa Allah ya ce wa ushribu fi qulubihim al-hijra ay wa hubbi wa hubbibu fi qulubihim ibadat al-ijl sai aka kawata musu aka so aka soyantar musu da son bautar dan maraki bi kufrihim dalilin kafircinsu abinda wannan ayar take nufi shine dalilin kafurcinsu da kangarancinsu ga Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya gushi da su ya kyale su har ya kai gama suna son bautar ɗan maraki kamar yadda muka gayi a can baya babbar hukubar da Allah yake ma mutum shine ya yi hushi da shi ya hana shi shiriwa ita ce babbar hukubar da Allah zai ma mutum to ita ce irin hukubar da Allah ya musu kuma ita ce irin hukubar da har yanzu Allah yake musu yahudawa suna jin daɗin duniya hasali ma sun yi kowa jin daɗi sun yi kowa arziki amma ukubar da Allah ya musu shine ya hana su me ya hana su shiriwa dan Allah ka taba jin a Facebook an ce ga wani ba yahudi yayi convertir al Islam ah baka taba ji ba sai ni sai kristoci dan saboda su Allah ya fushi da su kada ka ma yi tsammanin me kada ka yi tsammanin musuluntar su to wannan shine babbar ukuba wallahi da Allah zai ma mutum kamar yadda nake sha maimaitawa ina faɗin wannan ne shirkan min kalbi kuma ina faɗin wannan maganar har sai ka jikina tashi take don da yawa daga cikin mutane suna ruduwa da wasu da suke gani akan sabon Allah kuma suna cikin me suna cikin ni'ima da yawa suna ruduwa da wannan alhali ku su san ukubar da ba ukubar da Allah ya musu shine kin shirye wannan da suka yi shine ukubar da Allah ya musu kenan anan su ma yahudawa Allah madaukakin sarki da ya hushi da su sai ya ƙara sa musu a zuciya son me son bautar dan maraki dan su ƙara bacewa dan azaba ta ƙara ne ta ƙara limkuwa a kansu a ranar alkiyama Allah ka kare mu sai Allah ya ce kul bi sama ya murkun bihi imanukum ka ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce ma yahudawa wanda da aka ce musu ku yi imani da abin da aka sabkar muku an gane ko da abin da Allah ya sabkar sai suka ce mi qalu nu'minu bima unzila alaina kace a mu muna imani da abin da Allah ya sabkar muna to shine sai Allah ya ce ka ce musu bi sama ya murkun bihi imanukum to cir da Allah wadai da abin da imanin ku yake umurtar ku da shi domin idan kana da imani to tabbas za ka yi abin da Allah ya umurce ka idan kana da imani tabbas ba za ka yi shirka ba to shine sai Allah ya ce wannan imanin naku in dai haka ne yake na kuna kashe annabawa na bautar abin da ba Allah ba na zalunci da karya alkawari to til da Allah wadai da wannan imanin in kuntum mu'minin in ma wai imanin da gaske ne ko masu imani ne kenan a takaicen wa masu girma wannan safhar ta nuna muna wasu daga cikin ɗabi'u na yahudawa na ƙin gaskiya alhali sun santa da kuma kisan annabawa da ta'addanci na saba alkawari da kuma shirka da a kangaranci da rashin biyayya ga Allah madaukakin sarki bayan ayoyin Allah madaukakin sarki sun zo musu a cikin wannan safhar kamar yadda muka saba a kowace safa muna ganin shubuhatkin da ke ciki akwai a cikin wannan sufa mun hiddo shubuhohi guda biyu wanda suke masu muhimmanci sosai shubuha ta farko shine inkaru hadithatu al-hisar al-iqtisadi ala bani hashim wa bani al-muttalib fi shi'abi abi talib fi shi'bi abi talib shine yahudawa suna karyata tarihi da labarin da ya zo a cikin sira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na abin da ya faru da shi da 'yan uwansa kun san a ɗabi'ar yahudawa shine ba su yi imani da manzon allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma sun san da shi gaskiya ne to yanzu ƙoƙarinsu ya za su yi sunawa mutane suke da gaskiya da ba su yi imani da manzon allah ba to sai kasance abinda daga cikin dalilin da suke bada suke cewa ai dan mu ba mu yi imani da shi ba ai ba komai bane domin akwai danginsa na kusa da shi ɗan uwansa ma ba su yi ba su yi imani da shi ba kenan dan mu ba mu yi ba komai bane tun daga na kusa da shi ba su yi ba ba su yi imani da shi ba to yanzu sai suke kokarin duk wani abu wanda ya zo a cikin sira a cikin tarihin manzon Allah na nuna na nuna kariya da mutanen manzo Allah suka bashi sai suna kokarin karyata wannan abu to daga cikin abin da suka karyata shine akwai abin da aka yi a lokacin manzo Allah da ake ce ma al-hisaru liqtisadi al-hisaru liqtisadi ala bani hashim wa bani al-muttalib shine lokacin da yahudawa da lokacin da quraishawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto musu kadangaren bakin tulu a karka a kar tulu a barka a baka ruwa kun san kadangaren bakin tulu ko misali kadangare ne yake bakin tulu in tulu wannan abin da ake zuba ruwa in yana nan in kace zaka bige shi to yanzu biyu babu ne za a yi ana gane da kyau ko baka bige kadangaren ba ka bige mi ka bige tulunka shi ne ma'anan a karka a kar tulu in an ce za a bige ka to tulun za a bige gaba ɗaya kuma in an barka ka baka ruwa ala gane da kyau ko mafi sauki kenan shine a bar shi kyau ko to wanda shi ake shi ma kadangaren bakin tulu dan saboda shi wuya al'amari gare shi to da manzo Allah ya zamanto musu kadangaren bakin tulu a karka a kar tulu a barka ka bata ruwa to yanzu sai suka yi tunanin tunda dai cutarwar da suke masa takiya ba dai tasiri ba kuma sun nemi danginsa su bashi su ba su dama su kashe shi sun kiya to suka ce to yanzu yanda zamu yi dangin nasa da suka bashi kariya su kin ma gaba ɗayansu mu kore su daga gari mu hana su mu'amala da mu mu hana su zama da mu yanzu sai suka zo suka ce ma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ku ba mu Muhammadu ko mu sa muku takunkumi na tattalin arziki suka ce ba za su bada ba da mushirikan daga cikin da wanda suka musulunta daga cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan larabawa yana daga cikin ɗabi'ar su akwai kara gare su suna son dangin su abinda ya shahi dan uwan su kamar ya shahi su ne ko da ko akwai kiyaya tsakanin su da shi suka ce ba za su yarda a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokacin sai Qurayshawa gaba ɗayan su suka yi mitin akan cewa to za su kore su su kai su ƙarshen gari kuma su hana musu abinci ma'ana a ƙi saida musu komi sannan kuma a ƙi auren ɗiyansu kuma su ma ba za su aurar ba ma'ana ba za a aura daga gare su kuma ba za su aura daga wasu ba su kai wannan yarjejeniyar aka rubuta a cikin takarda takarda kuma aka je aka rataye ta a cikin ka'aba a wannan lokacin sai suka koma shehu abdulmuttalib wani kwari da yake na abdulmuttalib a wajen madina a can dukkaninsu aka maida su suka zamna banu hashim da banil muttalib gaba ɗayansu abu talib a abu abu lahab shi kadai ne bai shiga a cikinsu ba dan shi yana tare da waɗancan makiyan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokacin mutanen dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin wannan yanayin sai da suka yi shekara uku ba a saida musu abinci ba a aure da gare su kuma ba su aure daga kowa an maida su saniyar ware sai da yake tsananin yunwa ya kai musu tunda ba a saida musu komi tsananin yunwa ya kai har sai da yake kunnan itace wanda rakun ke ci su suke ci har sai da yake akwai ma wanda suka mutu ta dalilin yunwa da kai musu yawa kaji wa duk suka yi haƙuri su ce ba sun hwasa za su mika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ana nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa wahayi da cewa takardar da suka yi yarjejeniya suka rataye a cikin Ka'aba gara ta canye takardar sai sunan Allah kawai ta bari domin su idan suka rataye abu a Ka'aba to wannan abun da ya lalace su a tsammanin su abun babu alkhairi a ciki to sai a fasa kenan yanzu da suka rataye Allah ya turo gara ta cinye wannan takardar sai suna Allah kawai ta bari da aka ba manzon Allah wannan labarin da wannan wahayin ya zo wa manzon Allah sai manzon Allah ya je wajen Abdul Muttalib ya gaya masa ga abin da fa wahayin da Allah ya masa yace masa ka tabbata gaskiya ne yace ina tabbata gaskiya ne yace a to yanzu mahuta ta zo yace ku taso mu je sai ya samu ya dauki su jama'a daga ciki aka je wajen Qurayshawan a Makka suna tsinkayar abu talib da shi da manzo Allah da sauran mutane shi suka fara dariya a ga suna ai sun kawo kansu tsammani su sun zo ne su ba da manzon Allah a kashe shi don su su rabu da ne da kangi ko da kangi na rayuwa suna zuwa suna dariya sai abu talib ya ce musu to muhammadu ya ba mu labari an yi masa wahayi akan cewa takardar nan ta yarjejeniya gara ta cinye ta kuma kun san a al'adance duk abin da aka sa a ka'aba gara ta lalata shi ko ya lalace ko ya bace to alama ce ta abin da bai da alkhairi ana gane da kyau ko yace ina shawartar ku da ku je ku duba kuma in kun duba in ba gaskiya bane mun yarda zamu ba ku Muhammadu in kuma gaskiya ne to yanzu kenan dole za ku bar mu ci gaba da mu'amala da ku lami lahiya lau kamar yadda muka saba tunda shine ka'ida ta me ta yarjejeniya suna ko zuwa suka duba suka isko wannan takardar sai guntu inda aka rubuta sunan ar-rahmanu a ciki sunan Allah a ciki domin su ar-rahmanu ba su yarda shi ba ana gane da kyau ko a wannan lokacin sai wannan al-hisaru liktisadi yani ya katse ya lalace daga baya su manzon Allah da danginsa suka komo suna mu'amala da zama tare da mutane wanda ba a jima ba bayan an yi wannan Abu Talib ya rasu kenan wannan dangin manzon Allah sun nuna masa kara ko ba su nuna masa ba sun nuna masa kara sun nuna masa soyayya kenan ko wasu ba su yi imani da shi ba amma dai sun ba shi kariya to su yahuda ba su son a samu wannan son suke su nuna cewa labarin manzon Allah gaba ɗayan ma danginsa kinsa suka yi to in danginsa sun kisa to su da ba danginsa ba dan sun kisa kenan ba mi bane ba komai bane ko to wannan labarin suna karyata shi kuma gaskiya shine labarin ya tabbata a mafi yawan littafai na nasira idan kana son ka ji wannan ka karanta wannan shubuhar da bayani akan ta da raddi akan ta za ka karanta littafin asiratun nabawiyya na Dr. Ali Muhammad As-Sallabi sai shubuha ta biyu shubuha ta biyu shine suka ce aqidatul islamu jamida tu'awwiqul muslimina an taqaddumi suka ce aqidar musulunci daskararra ce kuma ita ta hana musulmai ci gaba wannan ba ba makiya addini ba hatta wasu daga cikin musulmai akwai masu tsammanin wannan akwai 'yan boko da suke tunanin musulunci shi ya hana ne shi ya hana cigaba ana gane da kyau ko? to wannan shubuha ce wadda take mai girma sosai malamai sun yi rubuce-rubuce masu yawa a kanta daga cikin littafin da za ka iya samu cikakken bayani akan wannan shubuhar akwai haƙa'iƙun islamiyya fi muwajahati hamlatin tashkik na na Dr. Mahmud Hamdi a cikin wannan littafin malam yayi bayani sosai da raddi akan wannan shubha ta cewa makiya musulunci suna cewa daskarancin ma'ana musulunci shi ya hana musulmai ne musulmai ci gaba to wannan raddi akan wannan shubhar akwai ɗaya daga cikin malumai wanda ya ba su amsa a cikin wani baiti guda biyu yake cewa
يقولون في الإسلام ظلما بأنه يشد زويه يصد زويه عن طريق التقدم فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عهدها المتقدم فإن كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا عن الإسلام عن جهل مسلم kun gane wannan baitin da kyau ko in kara karanta ku gane yana da muhimmanci sosai wallahi in ka karanta shi kawai ya baka amsa
يقولون في الإسلام ظلما بأنه يصد زويه عن طريق التقدم فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عهدها المتقدم وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا عن الإسلام عن جهل مسلم
yace wai turawa suna cewa musulunci ya sabbaba ma musulmai ci baya ya hana su ci gaba ana gane da kyau ko sai ce musu to fa kaifa taqaddamat awailuhu fi ahdi har mutaqaddim sai ce musu to in gaskiya ne musulunci ne ya hana musulmai ci gaba ya aka yi musulman farko suka ci gaba ta yanda har suka mulki duniya an yi lokacin da musulmai su suka ne su suka mulki duniya daula guda uku wanda suka mulki duniya kuma duka na musulmai hatta kasashen turai suna daga cikin ƙarƙashin mulkin musulmai a lokacin ana gane da kyau ko ya ce to in gaskiya ne musulunci ya hana musulmai ci gaba ya aka yi a can baya a mutanen farko ci gabansu ya kai ga suka mulki ne suka mulki duniya kuma suka yi inventan ilimin muka suka hiddo wasu ilimin muka wanda har yanzu ake ci gaba da su har yanzu suke daga cikin ilimin mukan da ake amfani da su misali wasu abubuwa da aka kera na jirgi da sauransu duk wanda suka fara wannan teori musulmai ne da ilmul ijtima duka musulmai suka yi wannan ilimin yace to ya aka yi aka samu ci gaba a can in gaskiya ne musuluncin ya hana su ne ya hana su ci gaba sai ya kara wata tambaya ta biyu yace fa in kana dhanbul muslimin yawma jahluhu famadha 'anil islami an jahli muslimin yace in ya kasance abin da ya jayo ci abin da ya jayo ci bayan musulmai shine jahilcin su to mi allahin musulunci game da jahilcin musulmi domin musulunci ya kwadaitar da mu akan me akwai ilimi akan ilimi da neman sa asali ma aya ta farko ta sabga alqur'ani ikra ikaratu in an ce kai karatu kuma an ce ka nemi ilimi ana gane da kyau ko kenan musulunci ba shi ke da aibi ba wake da aibi ku ba da amsa da Allah musulmai kenan ci bayan musulmai ba dalilin musulunci ba ne dalilin wane ne dalilin musulman ne su karan kansu domin da sun yi aiki da musuluncin da sun mi da sun ci gaba kuma ma da a ce musulunci ya hana musulmai ci gaba to da waɗanda suka ci gaban musulunci bai birge su ba har suka shiga musulunci ka je ka ga turai yadda ake gogoriyar shiga ne shiga musulunci babu kasashen da yanzu ake yawan samun masu yawan shiga musulunci kamar kasashen turai musulunci yana yaduwa a kasashen turai kamar wutar dare kamar ruwan dare game duniya wanda hatta papa roma francis wanda ya, wanda ya mutu a kwanaki ya ce jama'a tashin hankalin da muke ciki shine yaduwar musulunci amma za mu yi plan ta yadda za mu yi murosa wannan musulman mu hana ma wasu ko kuma ko sun shiga musuluncin ya kasa tasiri a cikinsu falankin da suke ta yi kenan na hana ma musulmai mata sa hijabi ana gane da kyau ko na rage na rage gina masallacin ne na hana kiran sallah ko wa'azi a bainar jama'a da abin da ya kama da haka da a ce musulunci ya hana ci gaba da wa'annan mutanen ba su shiga musulunci ba an samu da yawa daga cikin masu ilimi na turawa wanda suka musulunta daga cikinsu akwai maurice bekai wanda za mu ka akwai wata magana da yi tun lokacin kahin ma ya musulunta akan musulunci abu na gaba shine an samu almunsifuna min mufakkir al-gharb yashhaduna bi taqaddumiyyat al-islam an samu wasu daga cikin wanda ba musulmi ba ma makiya musulunci wanda suka yi shaida a cikin magungunansu a cikin littattafansu da cewa musulunci addini ne na ci gaba dan dalili na na kalto na cirato wasu daga cikin magunguna nasu akwai daga cikin su Morris Bekakin nan da nake ce muku wanda da karshe shi ya musulunta daga dalilin shigun musulunta sa shine domin yana ɗaya daga cikin a mai da suna astronom masu harakan binciken wata da taurari to yayi bincike ne a shi ba ba harakan astronom bane ashe harakan gawo fir'auna ce ya bincike a kanta sai ya zo ya tara ai na yi babban research akan gawar nan ta fir'auna ai da na yi bincike na gano wannan gawar ta halaka ne a cikin ruwa sai aka ce masa aikin banza harare cikin duhu aikin banza yi makare wanka mu wannan tun shekara dubu nawa musulunci ya gaya mana a cikin alkur'ani dan karamin yaro ya san ya san a cikin me aka halaka fir'auna a cikin ruwa a cikin teku ana gane da kyau ko sai ce a cikin mito a cikin wani libur aka ce mishi qur'ani me qur'ani sai ya shiga bincike ya dauko qur'ani wanda ake tradir yana abu sai ga bai bai bai gamsuwa yanda yake so yace sai ya koyi larabci dan ya karanta yanda magana take a rubuce ya zo riyad a kasar saudiya yayi karatun larabci ya kware a larabci har yayi karatun qur'ani da ƙarshe ya musulunta to kamin ya musulunta ga magana da yake faɗi yace innal qur'ana laysa fi ayatihi isharatun wahida yumkinu naqdiha fi daw'i manahij ilmi alhadith yace a alqur'ani babu wata daga cikin ayar alqur'ani wadda take cin karo da bincike na meke suna na zamani duk binciken da za a yi na zamani to in ka diba sai kaga ayar alqur'ani ta yi magana akai ko kuma in har kaga bincike ya ci karo da ayar qur'ani to binciken shike da kuskure ba mi ba ba ayar ba ana gane da kyau na gaba shine jarudi wanda balarabe ne amma kirista a an aike shi ne a kasashen turai ya tashi a bature kenan bature ne ana gane da kyau an ce da kan zabo yace innal islama a yace innal islama quwwatun ruhiyyatun azimatun lil islahi wat taqaddum fil mustaqbali kama kana da'iman yace musulunci wani ruhi ne wani abu ne wanda zai taimakawa a wajen ci gaba a koda yaushe ma'ana yace musulunci addini ne wanda in aka bi su to za a samu ci gaba na rayuwa a kowane lokaci na gaba shine Marcus Foland yace innahu laysa fil islam shay'un muta'assil fi kinayat al mujtama'at al islamiyya yaj'aluha ajizatun 'an al ada' al iktisadi bi mafahimihi al haditha yace yace ni a bincike na na gano babu wani dalili a musulunci da zai sa musulmai su ci baya ma'ana shi ya gano akan cewa ci bayan musulmai ba musulunci bane ya jayo musu su suka jayo mame kansu da sun yi aiki da musuluncin da sun ci gaba ka ji kahuri wake faɗin wannan yana ɗaya daga cikin almustashirkun masu zuwa ƙasashen laraba su yi bincike da karatun musulunci su koma a ƙasarsu ta turai su ta baza wannan bayanan abin amfani su ɗauka wata shubuha su iya ƙoƙarin yaɗa ta to akwai wanda ake samu su musulunta akwai kuma wanda suke faɗin gaskiya sai na ƙarshe shine a hoffman ina ji haka sunan yake yace innal islama yanha bi shiddatin an tatabbi auratil muslimin an tatabbi auratin nas yace musulunci yana hana binciken kokof yana hana attajassus yana hana binciken ya mutane suke ya halayen mutane suke yace walakinahu yushajjidu an ala ta'ashtush lil ma'rifati wal fudul lil ilmi yace da ya hana binciken kokof game da mutane amma kuma sai ya yi kwadaitar akan binciken kwakwaf game da ilimi ana gane da ke ko musulunci ya hana wala ta yasa su ko kada ku rika binciken laifin mutane ya mutane suke kaza ya mutane suke kaza amma kuma sai ya kwadaitar akan bincike na ilimi ga dalilin sai ce fal qur'anu yad'u fi ayatin kathira ila istikhdam al aqli wa ila al tafkir wa tadabbur yace domin alqur'ani a cikin ayoyi da yawa yana umarni da kwadaitarwa zuwa ga aiki da hankali da tunani walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir ay fahal min mutadabbir afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha Allah ma ya zargi ya aibanta waɗanda ba su tadabburin ayoyin alqur'ani ana gane da kyau ko wannan shine kenan wannan wai shaida ce ta me ta makiyawa shaida ce ta makiya ana gane da kyau ko shayar yake cewa wa shama'ilun shahida al'adu bi fadliha wal haqqu ma shahidat bihi al'adab yace gaskiya wanda ta kowace zama gaskiya ita ce gaskiyar da makiyinka yami ya shaida maka ita ya tabbatar maka ya tabbatar maka da ita to ga makiya daga cikin makiyan musulunci sun tabbatar da musulunci in an bi sa akwai ci gaba a ciki ɗan uwa masu girma a takaice dai ci bayan musulmai ba musulunci ba ne ya ja musu me ya jayo musu su suka jayo ma kansu musulunci ya kwadaitar akan ilimi kuma ya kwadaitar akan aiki wannan kuma abubuwan guda biyu da su ake mi da su ake ci gaba neman ilimi da kuma mi da kuma aiki da shi yanzu ba gashi ba in suna zargin musulunci to gashi ai shekara nawa suna koyar da mu boko to har yanzu muna da yan bokon da suka kera jirgi muna da 'yan bokan da suke ke da salula muna da 'yan bokan da suke ke da kowannan binti sa kayan ka mota a ba mu da su kenan sai ya nuna idan har su ma za su koyar da bakaken mutanen bai amfane su ba kenan fa ba ga to kenan dan shi ma musulunci ya koyar da su su yi amfani da shi ba kenan ba abun mamaki bane ko tunda su ma sun gani musulunci ya kwaitar da mu akan aikin kuma masu girma a cikin alqur'ani kalima ta al'amal bimuktalafi mushtakatiha ta zo akan ta zo ta maimaito a cikin alkur'ani 345 kalima ta aiki ana ga 345 kalima mai nuna ku tashi ku yi aiki ku yi aiki sai an yi aiki ne ake kaza tarumu la'izza summa tanamu laila yaghusu fil bahri man talaba al'adi la tahsabi al-majda tamran anta akilahu lan tablugha al-majda hatta tal'a as-sabra kada ka yi tsammanin ɗaukaka ci gaba kamar da biyu ya za ka ɗauka ka haɗe shi kenan ya zama cikin ciki a ba a ci gaba sai an mi sai an haɗe haƙuri ma'ana sai an dage an zage damsi wannan su ne kina a takaice wa masu girma shibohi guda biyu a cikin wannan safhar za mu je kina a safha ta gaba mai Allah ya ce a gan malam قل إن كانت قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى يجي وقل يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتي in ka ce musu su yahudawa in kana lakumud darul akhiratu inda Allahi idan har ya kasance gidan lahira naku ne ku kadai a wajen Allah min dunin nasi banda sauran mutane fatamannawul mauta al'amur huna litta'jiz umunni ne na na ba wai an ce ku yi gurin bane dan an san za su ya an san ba za su yi kin bane dan an san ba za su yi kin bane to ku gurace mutuwa in kuntum sadiqina in dai har kun kasance masu gaskiya dalilin sabkar wannan ayar kamar yadda abul aliya ya rawaito shine al-imam al-qurtubi ya kasa a cikin littafin sa na asbabun nuzul na lubabun nuqul fi asbabin nuzul yace yahudawa sun ce lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan mu tsaya akan hudan tunda su ai magana ce daban-daban yahuda sun ce nasaru sun ce to muna akan yahuda muke yahuda sun ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan ba mai shiga aljanna sai ba yahudi fa qala allah sai allah ya saukar da wannan ayar qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda allah khalisa idan dai har da gaske ne darul akhira ana ana nufin aljanna in dai har aljanna ta ku ce ku kadai banda sauran mutane to ku gurace mutuwa in dai da gaske ne domin ai sai an mutu ake shiga mi sai a mutu ake shiga aljanna ana gane da kyau ko in magana suka ce inda babu kasa na ake gardamar kokowa ko wannan shine kenan ai mutuwa akwai ta ko anan malamai suka ce da aka ce su guraci mutuwa da tabbas sun guraci mutuwan ku da sun mutu gaba ɗaya a can za su ga kwamko wannan shine kenan kenan Allah madaukakin sarki anan sai ya sako musu da wannan dan ya karyata su ya nuna abin da suka faɗi ga ba gaskiya bane in ma sun ce gaskiya ne to su goraci mutuwa nan ba ana so a nuna cewa ba gurin mutuwa ya halatta ne asali makruhi ne ba haramu bane amma makruhi ne gurin mutuwa ana gane da kyau ko akwai ma yanda zai iya zaman towa mustahabi ka goraci mutuwa idan lokaci ya lalace ya halatta ka goraci mutuwa domin a hadisin da manzo Allah ya ce la yatamannayanna ahadukumul maut ya faɗi dalili ko kada ɗayan ku ya goraci mutuwa a wannan sai nuna ashe ba kowane lokaci ba akwai lokacin da ya halatta kame a gurace mutuwa ya ce ludirrin na zalabihi dalilin wata cuta da ta same sa kinan anan an ce su gurace mutuwa ne don saboda sai da mutuwar za a ne sai da mutuwar za a shiga aljanna wannan shine kenan mai Allah ya ce a gaba ولن يتمنوا عبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين جزاكم الله خيرا sai Allah ya ce walan ya tamannahu kuma ba ma za su taba gurin mutuwar ba abadan hal abada wannan sai da aka samu a taukidi kusan guda biyu lan min adatin nafi kuma suke cewa lan min ablaghi adatin nafi lan ita ce makura a wajen kore abu in aka ce la to tana iya nan gaba a yi amma in aka ce lan to ko hal abada ko kuma kamin a yi da kyar daula hauri ana gane da kyau ko walan ya tamannahu abadan kuma ba za su taba gurin wannan mutuwar ba hal abada bima qaddamat aydihim ba banza ba dan abinda hannayensu suka gabatar ma'ana dan ayyukan da mi suka gabatar in magana suka ce in kaji mutun na tsoron kira to yayi mi to yayi lahi in kaji mutun na tsoron kira to yayi lahi ana ga hana da ke ko ma'ana kenan da suka da suke tsoron mutuwar ba dan komai bane akwai laushe cikin nadi sun san abinda suka aikata ba za ta yi kyau bayan hadu da Allah madaukakin sarki Allah ya ce ba za su taɓa guratar mutuwan nan ba don abubuwan da hannun suka aikata na ta'addanci da sabon Allah wallahu alimun bizzalimin kuma Allah masani ne game da azzalumai mana duk wanda yake zalunci yayi zaluncinsa inna rabbaka labil mirsad Allah yana a madakata bala mu je gaba
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون جزاكم الله خيرا Allah yake cewa walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatin kuma za ka same su su yahudawan nan ahrasan nasi ala hayatin sun yi kowa kwaɗayin rayuwa ma'ana sun yi kowa kwaɗayin a ce sun yi mai sun yi dogon rai wa minan ladina ashraku da kuma waɗanda suka yi shirka ana gane da kyau ko yana daga cikin abin da jina muka yahudawa da kahurai sun yi kowa tsoron mutuwa shine har likitoci suke ɗauka ma'ana masu masu arziki na hita hankali kowace gaba daga cikin gobinsu ya ɗaukan mata likita mu ɗauki misalin michael jackson a cikin labar a cikin tarihinsa aka ce kowace gaba ta jikinsa ya ɗaukan mata likita in ɓangaren idanu ne akwai ɓangaren likitan idanu zai rika ɗibawa in ɓangaren zuciya ce akwai mai kula da zuciya in ɓangaren watar jiki ce akwai mai mi akwai mai wannan bangaren da da kun bangaren me duk da wani bangare da ka sani ai kun san a likitanci ma akwai specialist ko to manyan masu kudin nan kowanne ciwo sun ɗauki masa specialist don saboda a rika kula don ka a samu matsala su suna ganin in mutum ya mutu to in shaka ne wai har in mutum ya mutu a wata likita sai a ce inda likita kaza ko kai sha'ida Allah ga ni jago kai ka san da ka ji wannan maganar ko dan yaro a cikin musulmai zai dariya ce abin dariya wai yaro ya tsinci haƙora ya tsinci dan haƙori wannan shine kenan domin ita mutuwa hannun wa take hannun Allah take kina Allah yace zaka same su sun yi kowa kwadayin dogon rai wa min alladina ashraku da wanda suka yi shirka yawaddu ahaduhum dayan su yana gurin law yu'ammaru alf sanatin da ina ma a ce a bashi rayuwa shekara dubu wa ma huwa bi muzahzihihi min al'adabi alhali kuma wannan rayuwar da za a basa dubukin ba za ta tseratar da shi ba min al'adabi daga azaba an yi ammar ko da ma an bashi ko da an bashi shekara dubukin shekara dubun nan ba za su mi ba ba za su tseratar da shi ba wallahu basirun bima ya'malun kuma Allah masani ne kalima ta basir tana zuwa da ma'anan alim tana zuwa kuma da ma'anan albasaru albasaru da albasira albasira shine hankali kenan sani albasaru shi kuma gani yanzu ga ana fasara wasu malamai suna cewa Allah masani ne game da wasu suna cewa Allah yana ganin abin da kuke aikatawa ɗan uwa masu girma wannan ayar tana nuna yanda kahorai suke kyamar mi suke kyamar mutuwa amma ba kahorai kawai ba ana gane da ko hatta musulma ɗabi'ar ɗan adam ce ya tabbata a hadisi manzo Allah yake cewa ya hurumu ibn adama wa yashubbu min husnani mutun yana tsufa tugub tugub amma yana tare da son abubuwa guda biyu alhirsu ala almal wal hirsu ala al'umr son yancin garau garau an san yancin garau garau ko son wuri son son kudi da kuma son dogon rai kuma babu wanda yi kowa tsoron mutuwa kamar tsohi ana gane da ke ko wanda dan komedi nura wai ya sha laban ya ce in ya sha laban in ya ci miyar ta sha kibu dole ko mutuwa bai tsoro ya zo ya kwanta yana kai ni ko mutuwa ba zai kira ta mutuwa sai wani jikin shi ya naɗe rashin ce sai ya zanna ya gyara mutuwa a sai ta shefe ce babu wanda ya kai tsoron mutuwa kamar latiza ko wannan shine kenan to musamman ma in kun ba a yi aikin kwarai ba domin an yi aikin kwarai ko da a yi tsoron mutuwar amma ana fatan a gamu da mi a gamu da rahamar Allah madauki domin an samu sahabban da suke ta burin su mutu suka yi ta gudun Allah ya ɗauki rayuwarsu ana gane da kyau ko daga cikinsu akwai mai ke da suna wanne ne daga cikinsu abdullahi bin umar ne yana tsammani musamman daga cikin wanda suka yi dogon rai kenan irin su abdullahi bin umar irin su anas bin malik irin su abu huraira a takaicin wa masu girma wannan ayar ta nuna wai ba a baka tsawon rai shine zai tsiratar da kai daga mi ba daga azaba me zai tsiratar da kai daga azaba aiki tsawon rai za ka iya kai tsawon rai amma kuma ya zama to aikin banza walau ishta alfan summa alfaini ba'daha fala budda yawman tasiru ila alqabr da za a ce kai shekara dubu kuma a ƙara maka shekara dubu to wata ranwa sai ka je cikin kabari inda ake gudun nan sai an je kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wannan mutuwar da kuke gudu za ta isko ku matsalar ba mutuwar ba sun maturadduna ila alimin ghaibi wa shahada sai a mayar da ku zuwa ga wanda ya san abin da kuka yi na boye da nami da na faru ba mutuwar ba ce matsalar abin da za a isko bayan mi bayan an mutu kashi mutum ya ce ai da irin wanga ciwo kwamma mutuwa a'a kai dai kwamma dai ciwon Allah gane da ko dan ba a san abin da za a isko a cikin kabari ba wannan shine kenan wannan shine kenan ka ji mutum ya ce ai ba ba mutuwa aka gudu ba wahala ake gudu to za ka iya ka mutum kuma ka isko wahalar ta yi wadda kake ciki a duniya matsalar dan mu kawai abin da muke gani shine kawai muke imani da shi shine matsalar mu kawai ba a tunawa da lahira Allah ka muna rahama amin imanin mi Allah ya ci a gaba lawa قل من كان قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين جزاكم الله خيرا الله مدوكاكين سركي تعاونا أيون guda biyu kul ka ce musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana aduwan li jibrila duk wanda ya kasance makiyin mala'ika jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika to sai dai ya mutu da haushinsa lallai shine ya sabkar da wannan alkur'ani akan zuciyarka bi idnillahi da izinin allah musaddiqan lima bayna yadayhi kuma shi wannan alkur'anin yana mai gaskata abinda suke gabansa na littattafai wa hudan kuma shi ƙur'anin nan shari'a ne wa bushra lil mu'minina kuma bushara ga mumunai man kana aduwan lillahi duk wanda ya kasance maki ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila da mala'ika jibril wa mika'ila ko wa mikala akwai ta zo mika'il wa mikala da mika'il fa inna allaha aduwwul lil kafirin to shi ma Allah makiyin kahurai ne ana gane da kyau ko wannan yake mai shi makiyin makiyin makiyin masoyinka makiyinka ne ko ba ta yiwa a ce kana son mutum makiyinsa na nuna masa kiyaya yana masa zagon kasa kuma kana mu'amala da shi kuma kana son shi makiyin masoyinka makiyinka ne ana gane da kyau ko makiyin makiyinka menene a'a kaka ce masoyinka ne ala gane ki a'a makiyin makiyinka yawa masoyinka ne makiyin makiyinka a'a ba ko da shike zama yake zama ta masoyinka ba ba ko da shike shine nake so in ce yana iya yawa yana iya zama makiyin ko yana ba makiyinka ba ko wannan shine kenan na'am a takaice a cikin wannan ayar akwai wata balaga da suke ce ma zikrul khasi ba'da al'am shine a gayi abu a jimilce a gayi abubuwa a jimilce wanda jinsi guda ne amma kuma bayan an gayi su a ɗungume sai a gayi wani daban kuma a hidda wani daban a gaye sa a cikin wannan ayar ku gani Allah ya ce duk wanda ya kasance makiyin Allah da wa da mala'ikunsa da manzanninsa wa jibril da jibril da mika'il shi jibril ba mala'ika bane mika'il ba mala'ika bane a mala'iku ne dan suna da su wata falala wadda ta hisa sauran shi yasa aka ne shi yasa aka kebance shine zikrul khas ba'da al'am wannan yana da darajar mala'ika jibril alaihi salatu wassalam dalilin sabkar wannan ayoyin guda biyu shine ya zo a cikin sahihul bukhari riwayar anas bin malik akan cewa abdullahi bin salam wanda ɗaya daga cikin yahudawa kuma daga cikin malaman yahudawa wanda suke da daraja a cikin a cikin yahudawa wanda labari ne mai tsawo mai zamu takaita shi da ya ji labarin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dama shi yana daga cikin yahudawa wanda suka zo a ƙasar hijaz a ƙasashen larabawa don dakon annabin ƙarshe ya bayyana su yi su yi imani da shi to dai ji labarin manzon Allah ya bayyana sai ya zo iskosa ya ce masa inni as'al inni sa'iluka an salasin la ya'lamu la ya'lamuhunna illa nabi zan tambaye ka wasu abubuwa guda uku wanda babu wanda ya sausu in ba annabi ba ana gane da kyau ko tunda shi malamin yahuda ne ya san ba wanda ya san wannan abu sai annabi sai ya ce masa to hijiro da wannan abubuwan ya ce na farko ma awwalu ashiratis sa'a menene babbar alama ta farko ta tashi alkiyama alama mafi girma ta farko ta tashi alkiyama mece ce sai ce wa ma awwalu ta'amu ta'ami ahli janna menene farkon abincin 'yan aljanna idan sun shiga karin kumallo na farko da za su yi abinda za a targo su da shi na farko a aljanna Allah ka kai mu ba amin fa ba ta isa Allah gane da kyau ko to wannan shi ne kenan a ƙara faɗakarwa na'am yace wa mimma yanzi'u alwaladu ila abihi aw ila ummihi ya ake yi yaro yayi kama da ma'aihiyarsa ko kama da ma'aihinsa ana gane da kyau ko yana faɗin wannan sai manzo Allah ce a faduwa ko ta zo daidai da zama akhbarani bihinna jibril anifan dazu dazun nan ko malaika jibril ne zo ya bani labarin wannan abubuwa dama Allah ya san zaka zo ana gane da kyau ko wannan shine kenan yace jibril yace na'am jibril yace eh jibril ka san sa ne yace zalika aduwul yahudi min al malaika ai jibrilun nan makiyin yahudawa ne daga cikin mala'iku yahudawa sun kyamaci sun kyamaci jibrila ana gane da kyau ko sai manzo Allah ya fara bashi labarin ya fara bashi amsar wa'annan abubuwan muhallu shahid shine anan da yace jibril makiyin waye makiyin waye yahudawa abubuwan uku a bada amsa su ko a wuce gaba musamman na aljannan nan ko wannan shi ne kenan to amsar dai a takaice shi ne na farko farkon babbar alama ta farko tashin alkiyama shi ne wuta da za ta hutuwa daga gabas ta kori mutane zuwa ina zuwa yamma wannan babbar alama ce wadda kuma kaminta akwai alamun manya da za su bayyana amma ita ce babba wadda bayanta kawai sai bullowar rana daga ina daga yamma ana gane da kyau ko wannan shine kenan tunda bayan wutar ta koro su ne ta yamma da su mutanen duniya gaba ɗai to ana tashi da safe kuma sai a ga rana ta hito ina an tuma ba a faɗo ba ko can an guje an guje wuta nan kuma ga bala'in rana ana gane da kyau ko wannan shine kenan to amsa ta biyu shine dangane da farkon abin da 'yan aljanna za su ci wanzu Allah ya ce masa shine ziyaratu kabidul hut ana gane da kyau ko wasu malamai suna fassara shi da hantar kihi suna cewa a'a wani wani nama ne na musamman da yake a bisa kan zuciyar kihi amma dai mu anan zamu iya cewa anta ana gane kenan antar kihi kaji ba ma antar rago ba ko saniya a antar me antar kihi kuma kihi ba irin naku bane wanda kana ci kaya na burme maka hakora ana gane da kyau ko kihi na aljanna wanda baya da kaya kihi aljanna baya da kaya in ma yana da kaya to ba irin mai soka bace ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan a takaice hantarki ita ce farkon abin da 'yan aljanna za su ci ka Allah ka samu daga cikin da za su ci ta amin amin na gaba shine tambaya ta uku ko ya ake yaro yo kama da uwarsa ko yo kama da wa da ubansa kyawun ɗaya gaji ubansa ko ko kyawun ɗaya yo yi kama da ubansa sai manzo Allah ya ce masa ana yin wannan ne idan ya kasance namiji ya sadu da matarsa sai kasance ruwan shi sun riga in ruwan shi sun riga shiga ma'aihwa to ɗan zai yi kama da mai da suna da, da ma'aifi ruwaye ne wanda suka zo mabambanta akwai wanda suka ce a ana ana nuhi in ruwan namijin suka yi yawa akan na ne akan na mace sai suka ce shi kuma rigakin ya da bangaren samun namiji ne ko mace in ruwan namijin ya riga namiji za a mi za a aihuwa in na mace ya riga mi za a aihuwa mace za a aihuwa to wasu malamai ba su wannan tafsirin ba suka ce kai tsaye dai in namijin ruwansa suka riga shiga to dan zai yi kama da shi in kuma na macen suka riga to wa zai kama da ita zai kama da ma'aihiyarsa za ka ga namiji ya yi kama da wa da mammarsa da ma'aihiyarsa ka ga mace ta yi kama da wa da babanta ashe in ka ga iyanka ba su yin kama da kai to kakka zargi kanka eh kada ka zargi matarka zargi kanka ana gaya da ke ku ba lahinta bane wannan shi ne kenan a takaice dai wannan su ne amsoshin guda uku muhammad shahid abin da ya samu ka wannan hadisin faɗin shi da yake cewa mi mala'ika jibril makin waye makin yahudawa ne wannan shine dalili na farko akwai dalili na biyu shi ma wanda bayani shi na shi ma yana da tsawo shine su ma har yanzu yahudawa ne suka yi jama'a guda suka zo suka tambayi manzo Allah suka ce masa zamu yi maka tambayoyi guda biyar in ka ba mu amsar su to gaba ɗayan mu za mu shiga musulunci da suka zo suka tambayi manzo Allah tambayoyin nan gaba ɗaya ya ba su amsa sai suka ce to ga tambaya ta ƙarshe wadda kuma asali ba ta daga cikin tambayoyin don dai an rasa ta waɗi ne ana gane da kyau ko tabar markumiya ce a naɗe gina hauka to wake saukan maka da wahayi sai ya ce musu jibril ya ce a ai jibrilu maƙiyinmu ne ba za mu yi imani da wanda maƙiyinmu ke zo mishi da wahayi ba me yasa suke ƙiyayya da da mala'ika jibril don saboda suna ganin duk wata azaba da aka sabkar musu da aka sabkar makakanninsu a wajen ga annabi to mala'ika jibril shi ke mi shi ke zuwa da suka ce mala'ika ne mai yake da suna makedaci da hakan ba za mu yi imani da shi ba wanda shi da kenan wannan dai ka'ida shi ne idan mutunan banza ya bata ka to alama ce ne alama ce ta mi ta kai mutunan kirki ce shi ne wani mai hikima yake cewa mai yake da suna wa idha balagat madammati min naqishin fa hiya shahadatu bi anni adilun aw kama qala shayr na manta yanda lafazin yake amma bi ma'anan baiti ne na gawo muku shi yace idan kaji mutunan banza ya aibanta ne to alama ce ta ni mutunan kirki ne kishiyar kuma ko in ka ji mutunan banza ya yabe ka to shi kun ba ko da shi ke zuwa haka ba domin akwai mutunan banza ne shi ya yarda mutunan banza ne amma zai yi mutunan me mutunan kirki wannan shine kenan a takaice to Allah ya saukar da wannan ayoyin guda biyu dan me dan me dan raddi gare su su yahudawa akan cewa wannan dai da suke kyama mala'ika jibril masoyin Allah ne kuma shi ya saukar da alqur'ani kin da suke ba za su imani da shi ba wannan shi ne kenan kenan sai dai kare ya mutu da haushin kura ko wannan shi ne kenan ba na mushe gaba
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون جزاكم الله خيرا الله يقول ولقد أنزلنا إليك آيات بينات kuma hakika mun sabkar izuwa gare ka ayoyi bayyanannu wa ma yakfuru biha kuma babu wanda yake kafircewa wannan ayoyin illal fasiqun sai mutane fasikai alfisku huwa alkhuruju an ta'a kenan ba mai kafurce ma abinda muka sabkar maka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai fasiki wanda ya kauce ma biyayyar Allah madaukakin sarki kenan anan kamar har yanzu dai Allah ya maida musu da raddi ne ko in kun ce kun ki imani to dama ba mai kin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani sai fasiki kenan ku fasikai ne ku je can ba mu bukatar kuma mu je gaba awala أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون جزاكم الله خيرا الله يجي أو كلما عاهدوا عهدا شين أدك لوكة دا سكي وني الكولي نبذه فريق منهم sai wasu yanki daga cikinsu su yi watsi da wannan alkawalin ana gane da kyau wannan shi ake jama'a istifhamul inkari tambaya ce ta inkari da munanta abin da suka yi shin su za su kasance a haka kullun su yi alkawali su saba su yi alkawali su saba domin ko a wannan labarin a wannan saukun nuzul kun kun akwai saba alkawali ko sun ce in ka ba mu amsa za mu mi za mu musulunta an ba su amsa kun musulmi ba musu musulunta ba wannan aya tana nuna halin su kenan ba ta yadda za a yi ba yahudi alkawali da kai ya cika wannan alkawali yanzu ku ji yakin gada ake na falastin na da su da falastin kullum sai ka ji an ce an zo an yarje ne allah ɗaya san adadin yarjiniyoyin da aka yi tsakaninsu da mutanen falastin da an yi lokaci kaɗan sai su ne sai su karya mutane ne wanda ba su da amana ba su da alkawali sai allah ya ce bal aktharuhum la yu'minun la yu'minun bari dai mafi yawancinsu ba su da imani ba sa yin imani kinan wannan sai ke nuna ba a taro aka zama ɗaya ba ko amma sai dai mafi yawa amma kaɗan daga cikinsu masu imani domin gashi an samu abdullahi bin salam ya yi mi ya musulunta ya karbi addinin musulunci ya yadda ya gaskata abinda ya zo a cikin littafin suna taura mai allah ya ce gaba ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يتي ولما جاءهم رسول من عند الله كما ألوكة دا wani manzo ya zo musu min indillahi daga wajen Allah musaddiqun lima ma'ahum yana mai gaskata abin da yake tare da su domin manzo Allah da ya zo ya gaskata me ya gaskata at-taura shine ma'anan musaddiqul lima ma'ahum wanda ya gaskata abin da yake tare da su nabadha fariqun min alladhina utul kitaba sai wasu jama'a daga cikin mutanen ahlul kitab yahudawa nabadha fariqun minhum alkitaba wasu daga cikin su suka yi watsi da wannan littafin da ya sabkar musu da ya sabka a gare su kenan nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wasu daga cikin su suka yi watsi da wannan littafin na Allah wara a zuhurihim suka yi watsi da shi a bayan bayansu nan kinaya ce an adamil amal ma'ana ai taraku wa abawul amala bihi sai suka ki imani da wannan littafin da Allah madaukin sarki sabka musu ka annahum la ya'lamun ai ka annahum la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim kai ka ce su bu su san da cewa shi alqur'anin gaskiya ce daga wajen wa ba daga wajen Allah dan me yasa aka ce haka dan saboda ya tabbata a littafin su akan cewa za a turo annabin me annabin ƙarshe kuma ga siffofin annabin ammi ga siffofin annabin ammi an gayyana an bayyana musu shine yake cewa walamma ra'ahu rahiba walamma ra'ahu bahira qala na'rifuhu bima 'arifna min al-awsaf wash-shiyam lokacin da bahira wannan bayahudan da ya ga manzon Allah tun kamin ya zamanto annabi yana yaro aka tambaye shi ya aka gane annabi ne ya ce ai akwai siffofinsa da sunayensa da aka gaya mana a cikin alkur'ani a cikin littafin muna a taura to a nan ne na gane shi kenan shi sa Allah yake ka annahum la ya'lamun kai ka ce musu bus sani ba kenan wannan maganar ishara ce akan cewa sun san da manzon Allah menene gaskiya ne dan aike ne daga wajen wa daga wajen Allah madaukakin sarki in uwa masu girma wannan safar akwai darussa masu yawa a cikinta daga cikin manya-manyan darussan da suke a cikin wannan da yake da suna darasin kuma ce wannan safar shine yana nuna muna dukkanin adadin shekarun da Allah zai baka a ƙarshe sai ka ne sai ka mutu to matsalan ba rayuwa ba ba wai tsawon rayuwa ba ce ake kallo me ake kallo aikin da aka yi a cikin me a cikin rayuwar aikin da aka yi a cikin rayuwar shine ake kallo da za ka yi shekara talatin kawai ka rasu wannan yi shekara ɗari biyu ya rasu to kai da kai aikin alkhairi naka sun yi albarka akan nashi wancan musu amfani su da komai ba kenan ya kasance abin da yake a gaban mu kullum ba wai tunanin ba shekara nawa za mu yi a duniya ba wai tunanin ba kawai yaushe za mu mutu a'a mi muka tanada bayan mummi bayan mummi bayan mun mutu da zai amfani mu yana daga cikin babban abin da zai taimaka muna a wajen tara abin da zai amfani mu bayan mun mutu shine sanya dukiyanmu da rayuwarmu a cikin hanyar Allah madaukakin sarki Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم kuna so in nuna muku kasuwanci wanda za ku ci ribar sa a lahira kamar kun ce eh sai Allah ya ce tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum ku yi kokari a cikin hanyar Allah da dukiyoyinku da mi da kawunanku kenan duk abin da Allah ya baka kai kokari ka sanya sa a cikin hanyar lahira Allah ya ce wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya duk abinda Allah ya baka duk abinda Allah ya baka bil istisna ko menene Allah ya baka ka nemi gidan lahira da shi kenan wannan me yake nunawa ashe shi neman lahira ba sai mai arziki ba ashe shi neman lahira ba sai mai abu ba komai lalacewar mutum ba zai rasa ranarsa ba ba zai rasa amfaninsa ba abinda Allah ya maka na ni'ima zaka iya kasa shi a cikin me a cikin hanya wadda za ta amfane ka ta tsinatar da kai a ranar tashin alkiyama muna fatan allah madaukakin sarki ya muna rahama ya ba mu ikon yin ayyuka wadda za su tsinatar da mu a gobe kiyama akwai wata faɗakarwa akan kun san muna da komiti wanda yake kula da karantar da sabbin musulunta ana gane da kyau ko wannan kwamitin kuma har yanzu yana aiki tsarin kwamiti shine wanda ya musulunta za a yi kokarin ilmantar da shi domin shine mafi girman gudunmuwar da za a ne za a bashi to a tsarin da muka doka don mu kwadaitar da su akan zuwa sai kasance muna kokarin daukan nauyin kudin taksikinsu na tahiya da me na tahiya da dawowa to wannan tabbas kenan yana bukatar a ce ana da wani asusu mai karfi wanda yake kada a lalaba wata ran aji babu me aji babu komi a rana guda in mutum goma misali sun zo an huda duk sati an huda jika goma ko jika biyar ga wata ran lokaci za a samu lokacin da ba za a samu komai ba to a lokacin akwai wasu mutane wanda suka dauki alkawarin duk wata za su rika bada kaza to kun san al'amari na dan adam me yake da suna sai a hankali ko to yanzu dai kusan alkawalin da aka doka ya ya sha baya ba abinda yake shigowa kaɗan ne to shi ne sai muka yi tunanin me zai hana mu buɗe wani kes a wannan masallacin ko mu ce a wannan majalisin don an zo karatu a cikin sati rana ɗaya ga sati imaran juma'a ko ran asabar a cikin dai kwanakin nan guda biyu a samu wata rana sai wani ya kewaya ba tare da an tuna mutane ba da dai kaga keskin kasan na menene ne kenan kowa kowane sati ya samu dan abin da zai sawa a ciki ko mi karancin sa idan ana yi haka ƙwariyar tarbace ba ta kumiya ko wannan shine kenan kenan insha Allah a daga sati mai zuwa za a fara yawo da wannan keskin in Allah ya so muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara muna subati sannan kuma ya kara muna juriya akan bin wannan tafarki nasa madaidaici سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله